أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق umar faruk usman bin affan wali bin abi talib wa sittatul baqiya wa sadu wa sa'id wa dalatu wa zubairu wa abu ubayt bin jarrah wa abdurrahman bin auf wa kafata sahab rasulullahi al muhajirin wal ansar wa tabi'in wa tabi'in bi isani ila yawmiddin wa radiyallahu an barzakhul maktum al hatim al khatim abul abbas shaykhana ahmad bin mahmud tijani al hasani al salim al fasi ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلة أبو إسحاق باي برحم النياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب صلاة الصلبة في الظاهر والباطن أبو الكسوس والخير كفر الشيخ محمد هارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر القائل آه قلوا واشربوا حتى يتبين لكم القيد الابيض من القيد الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل القائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم القائل آه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه القائل إن الله ودع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو ما استكره عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله منا ميك أبوديا والله تبارك وتعالى wanda a cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da ƙazartawansa ya sanya mu a cikin bayan Allah wanda Allah ta barka raya su a wannan wata mai albarka yau ɗaya ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu miladiya a hijiriya daga makka zuwa madina ya daidai da 23 ga watan ramadan watan march 2022 miladiya yau shine bude karatunmu na watan ramadana a tafsirin ayoyin ƙwar'ayan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da asar da kuma tafsir na azumi kansa shi azumin ma menene shi ya ake yin azumi waye kuma mai azumi yaya ya kamata ya ta'ammuli da azumin nasa sannan Allah a cikin ikonsa ya kadarce mu muna raye a wannan shekara wasu sun koma ga Allah ba laifi suka wa Allah ba ba ba su iya sallah ba ne ko azumi ko na ba a'a shi allah haka ya ga dama ya ɗauki rayuwarsu ba sa nan sai dai labarinsu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu a cikin wanda su amfana kuma su amfanar da wasu a cikin wannan wata sannan muna jawo hankalin al'umma gaba ɗaya na musulmi na duniya baki ɗaya. Da lallai musulmi ya sani in baya azumi ko bai azumi ba, ya rage ɗaya daga cikin cika-cikan musulunci guda biyar. Zalla sallallahu Alaihi wasallama yana faɗa a hadisin Abdullahi bin Umar na cewa, بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت المسألة سبيلا wa'annan suna cika cikin musulunci musulunci baya tabbata baya inganta sai da wa'annan cika-cikai ɗin guda biyar daga cikinsu akwai azumi azumi na daga cikin cika-cikan musuluncin da wajibi ne akan dukkan musulmi baligi mun sani a wannan masallaci mai albarka mun karanta shekaran da ya wuce cewa azumi watan ramadana akwai abin da yake fardan tashi akan mutum ya zama wajibi a kansa shi ne na farko al'islam musulunci inda musulunci ya zo maka to azumi ramadan dole ne a kanka akwai albalig al'aƙil as-sahih wasu na ƙarawa da cewa al-muqim balagagge mai hankali kuma lafiyayye mara lafiya ba a sa shi a cikin lissafi mara rashin lafiyan kala-kala ne ko ko rashin lafiyan taɓin hankali na hauka ko baya kansa sa'annan dole sharaɗi ne ya zama mutum baligi ne sharaɗi ya zama mai hankali albuluk baligul aqil sahih lafiyayye kuma wannan shin sharaɗin da mutum azumin ramadan zai zama wajibi a kansa sannan mun sani ramadana inda aka ce wata ya kama to shi kenan daga lokacin an ɗaure shiɗan dukkan wani shaiɗan an ɗaure shi in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun an ɗaure shiɗan kuwa bai kamata ya saba wa Allah ba ko? duk wanda ka gani a wannan wata yana saban Allah daman shi yake yi ba shiɗan ba ne ke sashi a shaiɗanuka na suka shiɗaninka shi ne ranka ko? saboda ina kira zuwa gare mu kada mu kuskura mu manta da wancan shurut ɗin da muka gina tun da ranar farko ne ban fara da wuri ba kuma again kuma ina da uzurora gaskiya a za mu ɗan karanta kawai me yake ɓata azumi tunda azumi dai ya kama ko? kowa yana azumi, duk mai hankali baligi lafiyayye yana azumi yau ɗannan. To me a kanmu, menene zai ɓata azumin? Sai mu ce ya kiyaye shi ko? Kasan in nayi kaza azumi na kare, in nayi kaza azumi na kare, to me wannan? lalle ya kamata mu yi bayaninsa gwargwado kaɗan abin da ya samu masu da sau mu kisma ne abin da yake bata azumi ya kasu kashi biyu ismin ya suduhu wa yi jibul ƙaba'u faƙat akwai abin da yake karya wa mutum azuminsa kuma ya kaci abin da zai yi zai rama wannan azumin ne kawai ba kafara kenan wa qismun akwai kuma wani da yufsiduhu wa yujibu al-qada wal kaffaratu ma'an ya bata azumin bayan azumi ya baci za a yi kaffara azumi 60 da rabakon azumi din tunda dai kenan a jere to lalle ashe ya kamata kamata mu san su ko saboda mu guje su na farko akwai al'akalu cin abinci akalu mutum ya ci abinci ba akalu bilkaf na hankali ba al'akalu ci kana azumi kawai da ranar ka ci abinci azuminka ya ɓaci azuminka ya ɓaci na biyu a shurb cin abinci a sha shan abin sha ka sha wani abu ko da na halal ne fa ka ce an na sha ruwa kawai ba kuma a'a sai za a kala au shariba nasiyan idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa aw mukhdiyan mukhdiyan ko kuma yayi kuskure aw mukrihan ko kuma an sa shi dole ya zai ya karya azumin sa kada makiya addinin Allah to fala qada alaihi wala kaffaratu wannan babu ramako a kansa babu kuma kaffara ku ji da kyau in mutum ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa ko by mistake yayi kuskure ya manta ana azumi kawai ya sha wani abu ko ya sha ko ko aka tilasta shi ko ko aka tilasta shi wai dole dole sai ya kare wannan azumi din to wannan ko da ya kare azumin babu komai ko da ya ci babu komai amma kuma ba a yadda ba bayan ya karya azumin ya ci gaba da cin abinci a ba a ci haka ba ya kama bakinsa dama an sa shi dole ne idan kuskure ya ci abincin wannan kuma ba komai manzalla su salama ya faɗa yana cewa rafa'an an ummatil khaba wan nisyan mantuwa da kuskure an ɗauke wa al'uba da muna tare wannan idan wannan bai kuskure ko mistake ko ya manta ne ko an tilasta shi ya sa azumi da rana saboda ka babu ramako a kansa babu ramakon ko kwaya ɗaya babu maka fara. Allah ya datar da mu. Lima rawawa Abu Huraira da lawa annabi sallallahu alaihi wasallam qal saboda hadisin da Abu Huraira ya rawaita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasi wa huwa sa'imun fa aqala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atamahu Allah wa saqahu duk mutumin da yana azumi sai ya manta ya ci abu ko ya sha to ya ƙarasa azuminsa kawai a cikin zaman ya ƙarasa azuminsa kawai fa inna ma damahu Allah wa saqahu a Allah ne ya ci da shi ko ya sha da shi muna tare wa qala malik imam malik bin anas yace alayhi alqada yace a zai rama azumi da جي إمام مالك وما يرس على رفع الإثم والحرج shi ya ɗauki hadisin kawai a an zunubin shan ne aka ɗauki da laifin ala ala raf'il qada amma ba ɗauki ramako ba in ji imam malik fahimta su wal qawlu awwal huwa al asah malan yace magana na farko shine an yafe masa ba ramako ba kaza ba kaza ba kafara yace shi yafi inganci saboda addinin yusra ne yassiru wala tu'assiru shi addinin musulunci mai sauki ne a sauka mutane kada tsananta musu duk mutum mai gani yana cewa akai su wuta suwa ne kaza suwa ne kaza akai rabu da shi dan kungiya ne shi kuma dan kungiya ba a itimari da shi an sa shi ya ce ne a faɗan kasuwa an gane? ma bayaki kuma ya rawaci hadisi da isnadi mai ƙarfi mai kyau daga abu huraira Allah ƙara masa yadda ya ce manzan salama ce man afdar fi ramadan nasiyan fala qada alai wala kaffaratu wala kaffaratu duk mutumin da ya manta ya ci abinci a wata ramadana da mantuwa fa to babu kafara babu ramako kai ararani sannan abu na uku shine usulu ma naf'a fihi lil badr bacci ya dame ni sadar da wani abu daga bakin mutum ya sada shi zuwa cikinsa ya sa wani abu ya ci ko wani abu ya shigar da shi ta bakinsa ko ta kansa ko ta kunne ko ta hanci ya gangara ta makogoro ya shiga cikinsa wannan ya karya azumi sai mu kiyaye hadisin sai da aisha tana cewa inna mal iftar mimma dakhala wa laysa mimma kharaj shi cin abinci ai shi karya azumi shine abin da ya shiga cikin cikin ba abin da ya fita ba in hada abin da ya fita ne a ce to babu tsari ba ban gida kaga akwai matsala ko za a mutu da yawa Allah ke abu na hudu shine ta amadul qayy walau qalil mutum ya kwakulo amai da gangan ko da dan kadan ne sa ya tsansa ko yayi ta har yayi amai wannan ya karya masa azumi kuma zai dama azumi an gani amma mutumin da azumi ya zo masa kawai ai aman ya zo masa baktatan bai san da shi ba ba shi ya kirkiro shi ba, bai kwakwalo aman nan ba, aman ya zo, shi kenan abin da zai shi ne, ya yi ƙoƙari kar ya haɗe wani daga cikin aman. Kar ya mene? Kar ya haɗe, kar ya mai da wani, duka ya tofar kawai shi kenan azuminsa ya sai kurkura baki ya ci gaba da azuminsa. Amma in ya haɗe wani, to ya kwakulo ne, shi ma ya jawo wani irin ya yau fita wutar nan. azumin ya samu matsala saboda haka lallai mu lura da wannan ana tare da ni sannan abu na biyar shine alhaid mace tana azumi sai al'adan ta zo al'adan na zuwa shikenan azumi ya kare babu azumi demo al'adan nan ya zo to azumi wala wala azumi do in ji fulani su ce wala azumi do ko babu azumin ko da saura minti biyar ne a sha ruwa ko minti biyu ne ko minti ɗaya da rage a sha ruwa azumin ya kare sai ta rama wannan azumin an gane ko Allah ya samu dace wannan fasa abu na bakwai shine mai biɗi na shida kai abin shi shi ne macen da take tana azumi sai kawai ta hau shi kenan jini ya ce gaba da zuwa daman shi wannan jinin kwana nawa ne arba'in ne ko a wani guri kuma sittin ne ina iya kaiwa haka nan abu na bakwai shine al'istim na shine fitan mani mutum yana azumi kawai sai mani ya fito masa garin sha'awa ko tunani ko runguma ko sumbata na mace ko namiji to infection zai iya wannan zai iya shigarsa azumin sa ya kare safin lamina faɗa don Allah lahi bacci ya fi ƙarfi ne na faɗi dai ko abin na faɗa ba haka bane afwan al-istimna mani ya fito mutum yana bacci yana yana azumi da rana wannan ya karya masa azumi ya qazatan fa amma a farke garin sha'awa ko kallon mace ko tunani ko wasa da al'aura ya jawo mani ya fito, to daga dan shi kenan, azumi ya karye an fahimta ko so daga wannan yana karya azumi faiza kharaja min ar-rajuli aw min imra'atin bi sababi taqbil idan ya fito wa mace ko namiji namiji ko mace da dalilin sumbata aw mubashara ko runguma aw bi tuli tafakkur ko da yawan tunani ta tunani kai tunanin mace ko mace tunanin mijinta haka har mani ya fito saboda haka wannan ya karya azumi fa inna yafsidu sawm yana karya azumi wa yajibu alqada kuma wajibi ne arama azumi din laike mu fa in kharaja almani lil mardi idan mani ya fito saboda rashin lafiya fala shi alai babu komai a kansa tunne ba lafiya mani ya fito masa kaga ba na sha'awa bane ba na tunani bane ba na sumbata bane ko runguma ko da makamancin haka ko saboda wannan babu komai azumin sa nan fala shi alai babu komai magana shi li'annahu kharaja bighairi shahawatin saboda ya fita ba da sha'awa ba in dai sha'awa ne sai ya fita to za a rama azumi fa ashbahu al-bawl to misalin sa da fitsari duk ɗaya ne wa innahu kharaja bighairi ikhtiyarihi to mani ya fito ne ba da zabin shi mai mafarkin ba ba shi wannan ba fa ashbahu fa ashbahu al-ihtilam to matsayinsa da wanda ya mafarki da rana ɗaya ne mutum ne yana azumi sai mafarki ko mace tana kwanciya da mijinta har mani ya fito a azumi ko namiji da rana yana azumi saboda azumi ba komai azumin sana nan kawai tashi yawan kansa an fahimta ko والاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم شنو abin da muka fada وكذلك لا يفسد الصوم بخروج المذي haka nan dan mazi ya fito baya karya azumi khilafa lil malikiyya amma banda malaman malikiyya imam malik yace wannan tatsuniya ne fa inna mun qalu suka ce idza kharaja min as-sa'imi madhin bi sababi tul at-tazakkuri aw an-nazari falyamsiqu baqiyata yawmihi wa alayhi al-qada imam malik malikawa suka ce idza kharaja min as-sa'im al-mazi idan mazi ya fito masa ai an san mazi ko saboda sha'awa ko ta yawan tunani ko yawan kallon mace ko namiji to shikenan mazi ya fito fa yamsu ku baqiyat yawmihi ya kame bakinsa sauran wannan kuni da ya rage din ya kame baki an fahimta ko wa alayhi qada kuma zai rama azumi zai rama wannan azumi ɗin. Ana tare da ni? Abin da ke karya azumi na bakwai, na takwas shine niyatul fitr. Mutum yayi niyya kawai zai ci abinci. Kai niyyan ka ci abinci, azumin ka ya karye. Ko baka ci ba fa? Faman nawal fitra wa huwa sa'imun batala sawmuhu. Duk mutumin da yayi niyyan cin abinci, alhali yana azumi kuma yana sane, azumin sa ya ɓaci. wai lam yatanawal muftiran ko da ba ka masa abincin ba fa inna niyyatu rukunun min arkanis siyami saboda niyya sharadi ne rukuni ne mun san rukuni ko a a ilmin fiqhu ana ce ma farilla ana ce masa rukun ko arkanul islami rukunan musulunci arkanus sawm to yana a cikin rukunan azumi a cikin rukunan azumi akwai niyya saboda haka idan mutum ya yi niyya zai ci abinci da rana a watan ramadana kuma yana sane da gangan ko ya ci ko bai ci ba ko ya zo da abincin ko bai zo da abincin ba azumin ya kare azumin ya mene ya ɓaci ya ɓaci Allah ya kiyaye mu a ya ce kama alimtum kamar da kuka sani a sannan abin da ke karya azumi na tara shine na ƙarshe yi wakila daga shi sai mu wadata wace kwilati tanawulul muftir ma'azzanin mubih lahu kawo abin mutum ya ɗauko abinci da tunaninsa ya yi tunanin zaton babu laifi zai ci abinci tunani mara kyau faman tanawala muftiran huwa yazunnu bi baqa'ul layl duk mutumin da yayi niyyan zai ci abinci wa huwa yazunnu kuma yana zaton baqa'ul layl akwai sauran dare ba aw ghurubish shamsi badal sawmu ko kuma sauran rana kusan faduwa ma'ana ba yi sahur ba ko to kana tanin akwai sauran sauran dare fa alfijir bai keto ba ɗauko abinci zai ci ya kawo abincin ko kuma ya kawo abinci zatonsa rana ya faɗi ba bai tabbatar ba waje ba alaihi imsaqu ila al-ghurub to wanda ya kawo lokacin da zai buɗe baki kuma da sauran lokaci rana bai gama faɗuwa ba to in ya kawo sa'an nan ya aka ce masa a akwai sauran time fa bai yi ba to wannan sai kama bakinsa ba zai ci abincin ba. Waje ba alayhi alƙada, wajibi ne kuma ya rama wannan azumi in kana ƙarfa ala zalika fi siyami ramadana, in ya aikata ka a cikin watan ramadana ne. An gane? Saboda darajan watan da girman watan. Wa ma in kana ƙarfa ala zalika fi siyami ta tsawo. amma idan ya yi haka azumin nafila ne kai ana sama fa in sha amsaka ila gurub ila al-gurub wa in sha afara in ba watan azumi bane in dai ne sal azumi ne nafila kawai to in ya ga dama ya kan bakin sa ya ga dama ya bari kawai ba komai amma in ramadana ne zai kame baki kuma zai rama wannan azumin jama'a muna tare ko ni kade nake yi شاء الله وهذا وهذا ما ذهب إليه أئمة الأربع wannan shine abin da magabata malaman mashaba guda hudu suka tafi akai Imam Malik Imam Shafi Abu Hanifa Abi Hanifa Nu'man ko da Imam Shafi ko Imam Maliku shine Imam Darul Hijra babban malamin su na farko shine Abu Hanifa daga shi sai Imam Malik sai Imam Shafi sai a karamin su almajirin su wanda a ranan da aka haife shi a lokacin da aka haife shi a wannan lokacin aka imamu Abu Hanifa ya koma ga Allah duka ka su tafi zo kana gan sai mu wadata nan insha Allah in Allah kai mu za mu yi kokarin sai a zo in time a kuma a yi abin da ya samu na karatu ɗin Allah ta baraka tala ya amfanar da mu Allah ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata albarkacin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a yi tambayoyi inda masu tambayoyi za mu dinga farawa tara da rabi insha Allah za mu yi ƙoƙari kuma ko minti arba'in mu samu saboda wuraren karatu suna da ɗan yawa kuma kar mu jikata da yawa ko a dai fahimci abin da aka yi insha Allah hadafi dai dirin ya zama ka amfana Allah ya amfana da mu ba tambaya da kina